ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a yau asabar wanda shi ne yini na ashirin da nawa ne ga watan rajab ashirin da ashirin da ɗaya ko ashirin da ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda kuma ya daidai da ashirin da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da gami lafiya kan ci gaba da karatun wanda littafin albarka kafarun nada baballu sada darasin da muka yi na karshe muna tattaunawa ne akan fi'il haka ne ko muka yi bayani akan alamominsa bayan mun yi bayani kan karkasuwarsa akwai fi'ili madi akwai fi'ili amri muna cikin yin magana akan fi'ili mubari'i sai kuma lokaci ya gure mana fi'ili madi daga ake gane fi'ili madi na ɗaya daga cikin abubuwa guda abu na farko shi ne ساء التأنيث الساكن جميل مثل ذلك ما بين ساء التأنيث الساكن وانا علامة تفرق جميل ليه ساء ساء التأنيث الساكن ده أبا من تدمي أقول ساء التأنيث والسكي غير ساكن جميل وانا علامة تفرق جميل كتن علامة ما أبو على على النسل على النسل على الفتح غير كتن بناؤه على النسل بناؤه على الفتح farko ta wuta mai sakina na biyu ko bina uku hadal fatki akwai istisna'i a cikin wannan ka'idar cewa labuda an yakuna fi'ilul madi mabniyan ala al-fathi wannan ita ce ka'ida amma lakin hal hunaka istisna fi hadhihi al-qa'ida na'am إلا إذا اتصل به أو الجماعة فيبنى على الضم أو نعم أو الضمير المرفوع المتحدث جميل جدا فيبنى على فيبنى على سكون في هذه الحالة أو إيه كيف يبنى على ضمير النسوة أو أو اتصل به نور النسوة فيبنى على السكون جميل جدا القاعدة العامة في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح هذا هو الغالب في حكمه أن يكون مبنيا على الفتح وقد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة أو يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة أو الضمير المرفوع المتحرك waɗannan ababe guda uku su suke fitar da fili mazi daga alƙa'idar amma alƙa'idar amma da nawo da fitar abin da yake fitar shi daga wannan ƙa'ida shine ittisalu bi awal jama'a aw nun an-niswa aw ad-damir al-marfu' al-mutaharrik haka ne ko akwai wani abin daban ina nufin fima ta'allaqu bil fi'l al-madi هناك أمر آخر ina jin kuma da laita da kalaita da aka kalaita a kalaita a alƙasiyuna ke ke kalaita ita ma haifi saboda tana yin aiki ma ma annafiya nafiya ana aiki ma nafiya ita kuma abin nan aka ita ma abin nan ita wancan ita ma ita ma akwai mara alƙasiyuna ita ma saboda
tana tana ta ta aiki harafin tarashi la'alla tana yin aiki irin na harfin tarashi to wannan shine ra'ayoyin waɗannan malamai game da dukkan al-af'al al-arba'a shine ni'ima da bisa da laisa da asa ni'ima bisa laisa da asa wannan shine ra'ayoyin su ko wani ra'ayin na biyu akan su akwai wani ra'ayin na biyu akan su dukkanin su fi'ilai ne bisa da zance mafi inganci yawwa dalili kuma shine ittisaluhum bi nafs bita at-ta'nis da ma kan ce ni'mat akan ce bi isat an gane ko kamar yadda laisa kuma akan ce masa laisat wannan shine babban dalili kan cewa a ce abin da sun daga cikin yi ittisali bita at-ta'nis as-sakina su ismai suka ce ba harafai ba kana jin abin da ya ce ka ji itirazin da yi eh abin abin da ya faɗa haka ne ko wato ne shi kenan alhukum shine alkitab sai a koma zuwa bilkitab sai ka ce sai ka ce ismai ne su ba harafai ba na farawa da da duk wannan ba sai mun je kan shahidin ba a yanzu ya yi bayanin cewa ga abin da suka ce فأما نعمة وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان كيف أنت أقول؟ da a lokacin nan da ka kawo shahid din da zaka bayyana amma tunda ba kawo shahid din ba kawai na so in kawo shahid din a matsayin tambaya ta daban to idan mutum ya maka ma'arada da wannan kai kuma wace ansa zaka baki dan mu ji ansa da su ko malaman basra suka bayar akan wannan tunda su ko fiye suna kafa hujja da cewa والله ما هو أمنا نعم السير على بئس الأير سنكما والله ما هي بنعم الولد والله ما هي بنعم الولد shiga ba ta shiga ciki ba kuma ba ta shiga cikin al'asma domin harfin jarra ne to wannan ansar da su mutanen abin da suka bayar basiriyun ita ce ne wata aka suka bayar dangane da waɗannan shahid guda biyu da kofiyun ke kafa hujja ba kofi zai zai ce maka dalili na akan cewa ni'ima da bisa kowane ɗaya daga cikin su wato ba fi'ili bane ismi ne shine dukulu harful jarri alaihima ga balaraban kauyen da aka zo aka masa bushara matarsa ta haifi ya sai ce wallahi ma hiya bi ni'mal walad ga kuma balaraban kauyen da ya tafiya zuwa ga wajen masoyiyarsa akan wani jaki mai santa to dai an kai da kyar yake cewa ni'imar sairu ala bi'isa al'ayir to ka ganin ala bi'isa ala ta shiga cikin bi'isa kamar da can ba ta shiga cikin abin nan to idan aka yi maka iradin wannan aka ce to ai wannan ya zama dalili kan cewa a ce akan ni'imar da bi'isa ko wanda ya ismi ne sai ka bada ansa da cewa ne wata ansa za ka bayar na'am wata ansa za ka bayar da ya tawili ta ce ne a wajen tawili ne wato a nan gurin wannan ni'imar din da bisa kowanne ba shine majrur din ba ana kaddara wani abu kafin sai a ce ne na'am wallahi ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal walad wannan dangane da jumla ta farko kenan a jumla ta biyu fa sai a ce ne جميل تأتي نعم السير على على عير كو على حمار مقول فيه كو على راكب مقول فيه بئس العير وتصير أن تولن على أن تأتي بكتمون السولاني أما تأتي تأتي السولاني جميل وأنا شنو أنسى تفكير بابا da haka da zato fi inganci da nema da bisa da asa da laisa dukkaninsu fi'ilai ne wannan shine zance wanda yake mafi inganci to daga nan sai me mun gama da fi'ili mari ko sai muka shiga fi'ili mudari a fi'il amr fi'il al-amr me take alamar da ake gane fi'il al-amr da ita me take alama malam da karshe me take alama da ake gane fi'il al-amr da ita eh دلالته على الطرف أها كأي إيه ما كيف أشياء قبول كجورا الله من كيف هرم كيف شاهد تجين آية وكيف تمي الله تمي فتقبلها ربها بقبول بيصير بقبول بقى نعم يوه. مع قبوله يا المخاطبة دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة مع قبوله يا المخاطبة wannan shine alama ta fi'il al'amr dukkan lafazin da ya nuna ana neman yin wani abu sannan kuma in an ba shi ya mukhataba zai karba to wannan ya zama fi'il al'amr domin ta iya wa mu samu lafazi na nuna talab lakinnahu la yaqbalu ya al mukhataba fa inda idan la yakunu fi'il amrin لا يكون فعل امر فال فال ففعل امر لابد ان يجتمع فيه امران مع بعض امران دون ابابا سيكون هذا الجنة دون سيكون هذا الجنة الدلالة على الطلب قبوله لياء المخاطبة فإذا اجتمع هذان الشرطان في لفظ واحد دل ذلك على أنه فعل أمر إذا اجتمع هذان الشرطان في فعل واحد دل ذلك على أنه فعل أمر على لفظ واحد دل ذلك على أنه فعل أمر الدلالة على الطلب مع قبوله يا المخاطبة جميل جدا تقول wannan alama ce ita kadai mai zaman kanta me take alama ta biyu take alama na'am me take alama ta biyu an yakuna mabniyan على السكون إذا كان صحيح الآخر جميل جدا أن يكون مبنيا على السكون إذا كان صحيح الآخر ما معنى كونه صحيح الآخر ما معنى كونه صحيح الآخر مثلنا قلت إيه ليس يعني معنى كونه صحيح الآخر أن لا يكون آخره حرف من حروف العلة الثلاثة وهي الألف والواو والياء ألا يكون آخره حرف من حروف العلة ألا يكون آخره حرف من حروف العلة الثلاث وهي الألف والواو والياء ونجل في الآخر معنى ذلك أنتم بناء على السكون إذا كان فهي الآخر طيب فإذا كان معتل الآخر يبنى على ماذا؟ إذا كان معتل الآخر على حذف آخره على حذف آخره على حذف آخره kamar misalin ne wanda misalin su yin misali kar wanda ya kawo ugudu kar wanda ya kawo wanda uduhu kar wanda ya kawo kome irmi kar wanda ya kawo imci a wanda baya shige wanda baya sabo sabon misali kamar me alki alki a saka domin jiddan alki asalin sa ne ne a cikin tambaya asalin sa menene zauna sosai zauna ba dai alki ba eh haka ya kamata ya zama ba a bayan nan idan nace asalin sa menene ina nufin ka sarrafa shi ma bi mudari har kafin ya zama abu alqa yulqi jamil jiddan alqa yulqi jamil jiddan alqa asahu fa idha hiya subhanu mubin wato kaga alqi ya zama mun mabani ala hadhihi harfi illa kana da nabi wanda shi eh majiwa eh eh udunu jamil jiddan yayi daga dana ya dunu udunu udunu min ne min wannan ba yayi ko me ud'u ba ya cikin littafin da na kawo shi na dauka da cikin littafin a gina baka kyauta da ka duba ka gaba cikin kawai gani mutum bari da ko ba gaba gani mutum bari da ibiki jamil jiddan daga baka ya biki ibiki eh na'am eh daga ba ikwi daga mai kawa yakwi ikwi haka na'am eh haka za a hawa cikin littafin yake kasan da wani kuma kai kusa daga mai daga mai wai ba zai yi ba ta kuma agaza daga gaza ya gazo ogzu ogzu ya sa malaka balle ga sake duba su sai ya yi ta ta akka to da kyau sai aka ce kuma akwai waɗansu masail da aka kawo a ƙarshe bayan ya kawo waɗannan kawo wannan ka'ida sai kawo waɗansu masail yace wa minhu halumma فيل التميم وهات وتعالى في الأصح هو أظن اللي يقول كمان وانا أظن ذاك بين أم ليك نسي ليك ومنه هلما في لغة تميم ليش قومي وهات وتعالى في الأصح ليش نسي دون التركيب ليش نسي دون عبارة ده إيه ومن فين الأمر مين كارثة أها في لغة سمير هم وحدهم لا يشاركهم في ذلك أحد من العرب نحن سيكون ايش؟ أها أها في الأساس من ماذا؟ من قول العلماء جميعا أو من- في لغة سمير قولي من قول العلماء من جميع العرب جميل جدا to daga nan gudun sai muka gama da fi'il al-amr sai muka shiga fi'il mudari fi'il mudari zakarna lahu ala ba'd al-alamat menene alama mafi fitowa daga cikin alamomi ne fi'il mudari eh ya zama ya fara ɗaya daga cikin harfan nan guda hudu na alaito wato duk kalmar da ta fara daga cikin wata wannan za ta za ta zama fi'il mudari idan ta fara da a ko ta fara da na ko ta fara da ta ko ta fara da da ya lalle ne ta zama fi'il mudari a'a zai yi wa kawai da yanzu idan na ce azhaba wanda ma zai da na yi zuhibu zai zama fi'il mudari zai zama fi'il mudari gashi kuma ya fara da a eh wannan wannan ba sai alama ta fi'il mudari in ba sosai wato abinda ake wa alaman ne na haraka fi'il mudari idai akwai babbar alamar da muka faɗa ita ce me an tasbika hulam dukkan kalmar da lamta daga ta zuwa to ta zama mai fi'il mudari da ita lam ba ta shiga ta akan fi'il mudari to daga nan gurin sai wannan huruf din to kaga a ce dan kana ta fara da a amma lam ba za ta shiga cikin ta ba kaga wata zama fi'il mudari ba dole ko a kalma ta fara da a ko ta fara da ya ko na ko ta dole zan sai dan lam ta shiga cikin ta yanzu azhabu kaga lam azhab aqra lam aqra yadhhabu lam yadhhab yajlisu lam yajlis ka gani lam ta shiga cikin yayi amma idan ka ce azhaba ko akaraja kaga ana wurin lam ba za ta ba za ta yi lam akara ba zai yiwu ba a sai kenan dole ne sai in lafazi lam na iya shiga cikin sai karba to sannan kuma ya fara da tsaye daga cikin waɗancan haruffa din ina fatan ka fahimta eh ah, wannan darasin me kike tambaya ko kuma ni ne zan tambaye ka yanzu ai ne yanzu ne kike tambayar ku yan wanta kamar me yanzu dai mun da annabi muka ce shi kenan sai mu tsaya akan nan gurin amma akwai ƙari sai mu faɗa a wancan lokacin dan karo fitar da cikin abin da muka yi ma'ana dai zan to lam ta shiga Mhm. sannan kuma ya fara da wadancan wato ainihin abubuwan da muka ambata to sannan sai a zo akan cewa shi fi'li mudari'i din wanda yana daga cikin ala alamatuhu ibtida'uhu bi ahad al-huruf al-arba'a to waɗannan haruffa guda hudu idan fi'li mudari'i ya fara da su wani irin wasali ya kamata ya yi musu to nan ne tambaya ta wani irin wasali ya kamata mu yi musu sai muka sai ka ce mai eh. idan fi'li ruba'i ne sai farkon sa a fara masa da bamma kawo misali banda wanda yake cikin littafin eh wanda baya cikin littafin kawo misali wanda baya cikin littafin jamil yuqimu kadar baki ne tunda ma ne na aqama aqama yuqimu aqama fi kano shaharan wahida yuqimu fi kano sanatan kamilatan kaga ni aqama yuqimu akwai wanda shi eh uhanni'u uhanni'u domin me- me- menene ma ɗinsa a ku da ta faɗa me ma ɗinsa ah idan ka ce hani'a kaga ya zama tulaci ke hani'a aka kuka faɗa kaga ya zama tulaci ke ɗaya biyu uku menene ma ɗinsa a wannan muke so a gyara tun da ya yi kuskure sai mu ce hanna'a hanna'a ka ga yadda yake wanda idan ka fasa shi zai zama haka hanna'a shine sai ka wannan nono din cikin sukuni sai ka fitar da cikin nan gurin sai dan to nono ke daya hanna'a idan mai cikin baki yazo ya san harfa guda hudu ne to a nan gurin mudari sai zan to yuhanni ka ga dai rubayi din ne kai kuma da kadin gida cikin da sai ka ce ya sai ka ce uhanni ka fahimta ma'ana inda za ka faɗi ma bi ɗansa kana dingina cikin ka sai ka ce ne eh sai ka ce ne yawwa hanna'atu kaga dai nurin din dole suna da shaida wanda ke nuna harfa biyu ne kenan kaga haka zai zama kenan hanna'atu wannan yayi hanna ayu halliu wato na taya murna kenan ko daga tahni'a ne shine taya murna hanna'ahu ya taya shi murnar kaza يهنئه ينا في اعتبار الأخيرة أهنئك بالعيد أهنئك بالنجاح في الاختبار وأن التهنئة كده أهنئك بمولود جديد هو تركت عام كده هنأه بمولود جديد هنج- هنأه بفوزه في الامتحان ولا أمك ما تهكا فهذا كلام سوى النيل نعم إيه ما يوهي وتكلمت سوى النيل yuhayyi'u kace ko yuhayyi'u yuhayyi'u yayi yuhayyi daga hayya'a at-tahyi'a shine cikin sa shirya shirya abu yuhayyi'u na'am kome yusadiru dalil jiddan ma bai dan su ne safara wanda yake ruba'i ne kaga mudari idan zai zanto mazmumin ya jamil sai magana ta biyu sai abu da biyu ka ce idan fi'li ya zama ruba'i to wannan fi'li mudari wannan harafin zai zama an masa mai bamma to fa idan kuma roba ruba'i fa sai dole ba ruba'i bai sai zanto wato shi fi'li shi wannan harafin zai masa mai fataha kamar me yazhabu jamil daga menene daga zahaba dalil jiddan wannan mun ga tilafi ko wanne ko ga eh ya qara'u daga qara'a ko me sadaka to sai ka ce mai amudari eh yasqu jamil yaftarisu daga menene ma zai sa a yaftarisu ba zai ga wannan kuma kace ma zai sa faraka ne faraka ai ma bi kansa sai zai zo ya furta ma bi mubari kansa ya furta amma wannan ta ce ya furta ai ba zai ga ko ma bi kansa zai zo faraka sai dai zan zo ne iftaraka iftaraka zai zama ne iftaraka ya furta kaga iftaraka ya zama mai ne kenan a yan ruba'i ne da ɗaya mutum yi yawwa daya biyu uku hudu biyar sai ruba'i bai da ruba'i ne da mun yi kuskure kenan idan muka zo muka ce yes tari da idan mu ce da idan da da da bai da ya kamata ku rike kaidar kun san ba sanan kaida ne ba wahala ta dukin ta sai mutum ya san kaida a lissafi in san ki ku fito da lissafi to da in ba haka ba sai zan so in ka bude lissafi ka iya larabci in baka bude lissafi ba kuma baka iya larabci ba wannan shine abin da ya cutar da dama daga cikin masu karatun zauri in a littafi ne ya iya larabci amma da ka rufe littafi to bai iya larabci ba to kuma wannan ba za ka zama malami inda wannan ne kuma na ka zama abin da ke cikin littafi to ya fi shi kuma littafi ka yadda ake baka ka kuma ka fi fafiku ha wa anta ta'ti biha ta'ti bil amsal bi amsalatin min indik to shi kenan mun ba da wannan shi mai to daga nan sai muka ce mai an gane ko to shi me hukunci me hukunci na fi'il mudari hukuncin sa yanzu mun yi bayanin alamar sa kaga alama daban hukunci daban yanzu sai ne mazi alamar sa shine ne fataha a ba ba alamar sa nake alamar sa shine me ta'u ta'anis as-sakina da kyau hukuncin sa kuma shine bina'uhu al-fatihi fi'il al-amr ko mun ce alamar sa shine dalalatuhu ala talab ma qabulihi ya al-muqataba sannan hukuncin sa shine me البناء على السكون فإن في لمضارع التي علامة سكين دخول لم مع بدئه بأحد الخروج الأربعة المجموعة في قولك أنا أي فإذا كيف كنت تنسى ليه كنت تنسى ما هو الأصل في الفعل المضارع اتق الله في نفسك ما هو الأصل في حكم الفعل المضارع
مرض
الأصل فيه أنه معرب جميل جدا الأصل في الفعل المضارع أنه معرب هذا هو الأصل فيه وقد يكون مبنيا لكن متى متى يكون مبنيا إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو أها أها ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة يعني الأصل في المضارع أن يكون مغربا وقد يخرج عن هذا الأصل فيكون مبنيا يكون مبني إنما أن يكون مبنيا على الفتح وهذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة إذا اتصلت به نون النسوة جميل جدا to ina jin wannan shi abin da muka yi a satin da ya wuce yanzu sai mu dora kawai don mu karasa tunda kun san muna cikin sharhi ne akan mudari idan mu karasa ba lokaci yayi mana ne to wata gina za mu zo mu yi bayani a kai sai mu karasa sharhin sa na'am wai da kuma karanta ta Mm.
ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه فيه منه ليس بالكلام على فعل الامر فذكرت ان علامته التي يعرف بها مركبه من من- من مجموع شيئين مم.
وهما دلالته على الطلب وقبول- وقبوله ياء المقاصد يا المخاطبة ياء المخاطبة وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام ويقبل ياء المخاطبة مم.
تقول إذا أمرت ال- إذا إذا أمرت المرأة مم.
قومي وكذلك اقعد واقعدي مم.
وذهب وذهبي مم.
قال الله تعالى مم.
فكلي واشربي وقري عينك مم.
فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت نحو الصاف نعم.
صاف نحو السهل بمع- بمعنى السكت مم.
ومه بمعنى الكفر مم.
أو قبلت آياء المخاطبة ولم تدل ولم تدل على الطلب نحو أنت أنت يا هند تقومين وتأكلين مم.
لم يكن في لم يكن فعل أمر جميل wannan shar'i ne na abin da muka riga muka faɗa yayin da ya kammala bayani akan fi'ili mazi da hukuncin sa da abin da aka yi sabani fi kaunihi fi'lan aw ghayra fi'lan istannaytu bil kalami ala fi'l al-amr abin da biyu sai na kawo magana akan fi'l al-amr ya kuma ambata masa kal alamomin da ake gane fi'l al-amr da shi wa hiya murakkabatu min majmu'i shay'ain ababe guda biyu ne da sai sun haɗa juna shine murakkabatun su ita alama ta fi'l al-amri murakkaba ce daga taron abubuwa guda biyu abu na farko shine dalalatu ala talab abu na biyu shine qabuluhu ya al-mukhataba waɗannan al'amura guda biyu yayin da suka haɗu da juna su suke bada ma'anar mai bil amr وذلك نحو قوم فإنه دال على طلب القيام ويقبل ياء المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي وكذلك اقعد ككنت وقعدي haka kuma idza haka kance idza habi yake Allah ta'ala ce fa kuli washrabi wa qarri aina kaga kuli dalun ala الطلب مع قبوله يا المخاطبة حكى اشربي دال على طلب الشراب مع قبوله يا المخاطبة حكى قري بما دال على طلب مع قبوله يا المخاطبة سيتي فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة عند أتي كلمة ذات نون أنيم أبو أما كما تاكي تكرفو في ذات تكرفو ياء المخاطبة كمر كلمة رفاه وأنما أنا تسيني إشرو da kuma amma ma'anarsa shine ukhu ya isa dai na haka shine ma'anar ukhu an gane ko inda kalma za ta zanto haka aw qabalat ya al-mukhataba ko aw qabilat ya al-mukhataba ko ga ta karbi ya al-mukhataba amma wala tadulla ala talab ta ki ta tanuni akan talab gashi a zahiri ta karbi ya al-mukhataba amma bata nuna karbar neman abu ba kamar ka ce ya hindu ta komina wa ta'kulina to kaga nan lam yakun fi al-amr wannan ba zai zama fi al-amr ba ake kawai dan kalma ta ta nuna talab ta zama fi al-amr zama fi al-amr ha kuma dan kalma ta karbi ya al-muqataba ba tare da ta nuna talab ba ita ma dai bata zama fi al-amr ba la budda min majmu'i amrayn dole a samu ban guda biyu a haɗu ad-dalala ala talab ma qabul ya al-muqataba na'am ثم بينت أن حكم فعل الأمر فعل الأمر مم.
فعل الأمر في الأصل الجميع على السكون مم.
فاضرب وذهب مم.
وقد يبنى على حذف آخره وذلك إن كان تدعو بنا على نعم تدعو بنا على مثل على على حد آخر آخره هو وذلك إن كان معطلا مم.
نحو جزء مم.
مخشى ورمي مم.
وقد يبنى على حد النون وذلك إذا كان مسندا لألف الاثنين نحو قوما أو واو الجمع أو واو الجماعة مم.
أو واو الجمع نحو قوموا أو ياء أو ياء مخاطبة مم.
نحو قومي مم.
وهذه ثلاثة أحوال لأمر لأمر أيضا كما أن للماضي ثلاثة أحوال نعم sai ke cewa sannan na bayyana hukuncin fi'il al'amri a asalin hukuncin fi'il al'amri shine ya zanto mabani ala sukun kamar tabbata da izhar ya iya yiwa kuma a yi masa bina'i ala harfi akhirihi bisa ga shafi harafin karshe yayin da ya zanto mawtalli kenan kamar uguzu da iksha da irmi ya kadubuna ala harfin nun ta iya yiwa a shafi nunun ne wadalika in kana musnadan li alif al-ithnain wannan idan ya zanto an yi isnadin sa zuwa ga alif al-ithnain kamar kuma أو واو جماعة أو واو الجماعة نهو قوموا أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة نهو قومي dan asalin sa ta kumina sai ka ce kumi ka gano to mun ala harfin nun kenan haka ta kuma ne sai ka zo ka ce mai kuma haka ta kuma ne sai ka ce kumu kaga dai ya zama mun ala harfin nun fi asiri sai ce fa hadhihi thalathatu ahwal lil amri aidan kama anna bil fi'li al madi kama anna lil madi thalathatu ahwal kaga wannan ya zama halaye guda uku fi'li amri yake da su irin yadda fi'il madi yake da halaye guda uku wato abin da yake nufi da halaye guda uku anan ko dai zanto mabani na ala at-sukun wannan idan kana sahih al-akhir kenan in kuma ya zanto mawtal al-akhir to ya zanto mabani na ala ala harfi harfi al-illa ko kuma in ya zanto musnadan ila alif al-tasniya wa waw al-aw waw al-jama'a aw ya al-muqataba fa yubna ala harfi al-nun kaga halaye guda uku al-bina'u ala sukun al-bina'u ala harfi harfi al-illa al-bina'u ala harfi al-nun ina fata mun fahimta
نعم walamma kana ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو اس- فعل أو اسم مم.
نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الماضي في, في الفعل الماضي مم.
وهو ثلاثة ثلاثة هلم وهاتي وتعالى فأما هلم فاختلف فيه العرب على لغتين إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف ولا يختلف لفظها بحسب بل هي مسند مسند إليه فتقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان وهلم يا زيدون وهلم يا جند وهلم يا جندان وهلم يا جندات وهي لغة أهل الحجاز وبها وبها جاء التنزيل قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي أي ائتوا إلينا وقال تعالى قل هلم شهداءكم أي احضروا شهداءكم ahadiru dai ko أو نعم أي أحضروا شهداءكم وهي عندكم عندكم اسم عندهم اسم فعل فعل لا فعل أمر لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة yace to wannan kenan walamma kana ba'd al-kalimati walamma kana ba'd kalimat al-amr mukhtalafan fihi akwai wani sashi na kalmomin fi'il al-amr an yi sabani a cikin su hal huwa fi'il aw ismun cewa wannan kalmomin fi'ilai ne su ko ismi ne nabbahtu alaihi kama fa'altu dhalika fi al-madi sai na yi tabbihi a kan hakan kamar yadda na yi wannan din a fi'il madi waɗannan kalmomi ne guda uku su ne halumma da hati da ta'al to zai fara da kalmar halumma talafa fihi al-arabu ala lugatayn larabawa sun yi sun yi magana sun sun- sun yi sabani akan sa kan cewa yana da lugha guda biyu alama al-lugha ta farko daga cikin kalma ta wato ainihin halumma an talzama tariqatan wahida idan to kai amfani da ita akan hanya ɗaya kawai wala yastariqu lafzuha bi hasbi man hiya musnadatun ilayhi ta yadda lafazin baya canjawa dangane da canjawarwa aka jingina wa halumma din kun gane ai za ka iya cewa halumma ya zaidu wa halumma ya zaidani wa halumma ya zaiduna wa halumma ya hindu wa halumma ya hindani wa halumma ya hinda kaga hadhihi nuzumu hal tariqatin wahida hadhihi اللغة هي لزوم هذه الكلمة بطريقة واحدة بحيث تقول هلم سواء كان المخاطب واحدا مذكرا أو واحدة مؤنثة أو مثنى مذكر أو مثنى مؤنث أو جماعة الذكور أو جماعة الإناث أتقول هلما هنا فتاة فهيدا بعد هذا نوم بجاب هنا إذن لغة تفرقوا وهي لغة أهل الحجاز wannan mutanen hijaz larabawan hijaz kamar makka da sauransu wannan haka suke faɗa amma sai da Allah ya ce kad ya'lamu Allahu al-mu'awwidin minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kaga halumma ya tullah halumma ya aulad halumma ya banat ina fata fahimta ai itu ilaina ku zo wurin mu wa qala ta'ala qul halumma shuhada'akum Allah ya faɗa manzo Allah dan ya faɗa kafirin zamanin sa cewa da su halumma shuhada'akum allazina yashhaduna sai da su ku kawo shaidun ku ai ahdiru shuhada'akum wa hi indahum ismu fi'lin a wurin waɗannan larabawan su al-hijaziyun wato halumma ba fi'li amri bane a'a ismi ne na fi'li amr دومين يدل على الطلب لكنه لا يقبل ياء المخاطبة إذن هو ما هو بفعل أمر وإنما هو اسم لفعل أمر لأنه يدل على الطلب لا فعل أمر با فعل أمر با لأنها وإن كانت دالة على الطلب دومينكوا بالدجوة إتكلمر هلما تنانون طلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة فهي إذا اسم فعل أمر ليست بفعل أمر ولا ita لغة ta لغة الإضاءة والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة جهد جهد جهد بحسب نعم جهد من هي مسرة إليه فتقول هلم وهلمنا وهلم وهلم وهل- وهلمنا وهل ممنع وهلمنا بالف- بالفي مم.
وسكون اللام وهلمني وهي لغة بني تميم مم.
وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالة- لدلالتها على الطلب وقبولها يا وقبول وقبولها يا المخاطب وقبولها يا المخاطبة نعم وقبولها يا المخاطب وقد تبين بما استشهدت بما استشهدت به بما استشهدت به من الآيتين أن هلما تستعمل قاصرة استعمل تستعمل قاصرة ومت- قاصرة نعم قاصرة ومتعدية وأما هاتي وتعالى فعد- فعدهما جماعة من يا النحو إسحاق كبر مكمل ده هلما نعم لغة تبيو أتكين هلما أنت الحقها الضمائر الباردة idan to cewa ka riskar mata da dukkan lamirai na zahiri lamiri na zahiri shine al-damir zahir shine al-bari to ba a ka damir mustaqil ko ba haka ba a nan gurin ana nufin dukkan damiri na zahiri sai ka jingina wa ita halin madin bi hasabi man hiya musnadatun ilayhi gurgurdan wa aka jingina ma shi halumma fa taqul sai ka ce halumma idan mutum da yake cewa magana namiji halumma ya zai wa halumma idan mutum zai cewa magana wa halummu idza kanu jama'ata zukurin wa halmumna in mata ne da yawa kenan bil fakki wa sukunin lam abin da ke nufi da falki shine shine da gani domin asalin halumma ai haka ne halumma da duk inda kaga wato ainihin an yi shakka da jami'an nuna ne da guda biyu akwai wata nuna ne a nan da ne sukuni ina fata haka ne wannan irin dabbar ta kawo fata kawai da nita ita wannan limin mai kone ya aka fitar da ita cikin nan gurin ya aka kaɗe aka yi idigamin ta to kuma dole a kawo shi don ta nuna alamar su duk da ba ta rufe idan an ce alfak shi ne kwance wannan idigamin da aka yi an fasa idigamin shi ne bilfaki warware idigamin kaga anan gurin tun da haka ne za su zo ka ce yanzu al-lumna هذا من الفقه domin idan za ka yi wannan hijabu to idan gudun sai ya koma haka kenan wannan sai zan ce su ne ne shi haka wannan kuma wata ne to sai ka shigar da wannan cikin nan don ka ce halimma amma kan idan gudun ka tafkan da idan ne tun farko sai ka yi sai ka yi ɗauri a nan gudun to yadda a nan gudun ba zai zama ɗauri idan ɗauri guda biyu ba ɗauri ba ɗaya na bunta dole wani gudun ya zama damma to kuma tun da ya zama damma dole wannan na asalin shi kuma ya fito da sukuninsa inda a nan ƙarshe ga alama ta annusuwa nuna annusuwa ce ina fata an fahimta to kaga shine ne alfat walwale da gaban da ake shi ne yace bil fatki wa min wa sukunul lam asalin lam din da mai gare ka bamma halumma amma da kai fatka idan ita kuma lamun sai kuma ta ne sukuni yana nufin haka za ka furta kalmar hal mumna idza kunta tukhatibu jama'atal ina hal mumna hal mumna وهلمي وهي لغة بني تميم وهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة kuma ga wani asali ma'ana ta yanzu halumma tana da me za ka ce kenan lugha biyu to tilka lughatain ja'iza kowace lugha ja'iza ce dan ka zo kace halumma ya zai halumma ya fatiba halumma ya tullab halumma ya banat kowa ya san cewa ka sa abin da kake a kowane lugha idan ka tunga kace halumma ya zai halummi ya fatima halumma ya zaid wa khalid halummu ayyuha tullab halmumna ayyatuha talibat kowa ya san abin da kake wanda ne ya halatta wannan kuma ya halatta to shi da na farko zai shi kullu fi alqur'ani zai shi kuma shi daga su ahlul kitab halumma ilaina wa la yakunu al-basu illa qalila halumma shahadakum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha fa in tahidu fala tashhad ma'ahum ma'ana dai na farko din ya fi karfi ko kuma ka isa afsahu shi ya zama fasaha tunda alqur'ani na daukan zancen da ya fasaha ne ya amfani da shi dayan ba wai kuskure bane ba amma dai wancan na farko din ya fi zama fasaha wannan shine hukuncin halumma to kaga a bisa ga ra'ayin farko halumma fi'il al-amr ne ما فعل امر وسيء اسمه فعل امر سبب به لانها وان دلت على طلب لكنها لا تقبل بيان المخاطبه اما راي النبي هلم يا زومي فعل امر لانه يدل على الطلب ويقبل بيان المخاطبه daga nan sai ne ce wa kad tabayyana bi mustahaddu min al-ayatayn ya bayyana asili hujjar da na kawo ko shahidi da na kawo a cikin ayoyi guda biyu anna halumma tustamalu qasiratan wa muta'addiyatan wato halumma ana amfani da ita qasira ana amfani da ita muta'addiya wato qasira sai da ba ta bukatar mafulan bihi mansub muta'addiya sai da suke bukatar me mafulan bihi mansub domin fadin Allah ta'ala halumma ilaina wa la yatumir ba illa qaila kaga halumma anan ta zama qasira ba ta nuna ne ba ta bukatar fi'ili ba ta bukatar makolan bihi mansu amma halumma shuhada akum wannan shuhada a ya zama makolan bihi ne ne na halumma kaga ta zama muta'addiya idan ake qasir ana nufin fi'ili wanda yake lazim la yata'adda la yatlubu makolan bihi mansu sai muta'addi kuma kullu zaka wanda yake yahtaju ila makolan bihi mansu to ita ana mata ya halatta zanto kafira ya halatta zanto muta'addi yana fili hujjar da na kawo ko shahidi da na kawo a cikin ayoyi guda biyu anna halumma tustamalu qasiratan wa muta'addiyatan wato halumma ana amfani da ita qasira ana amfani da ita muta'addiya wato qasira ta yadda ba ta bukatar mafulan bihi mansub muta'addiya sai da suke bukatar me mafulan bihi mansub domin fadin Allah ta'ala halumma ilaina wa la yatun baka illa qaila kaga halumma anan ta zama qasira ba ta nuna ne ba ta bukatar fi'ili ba ta bukatar mafulan bihi mansub amma halumma shuhada'akum wannan shuhada'a ya zama mafulan bihi ne na me na halumma kaga ta zama muta'addiya idan ce qasir ana nufin fili wanda yake lazim la yata'adda la yatlubu mafulan bihi mansub an ce muta'addi kuma kullu zakon wanda yake yahtaju ila mafulan bihi mansub to ita ana mata ya halatta zanto qasira ya halatta zanto muta'addiya sai lafazin hati da ta'ala
wa amma hati wa ta'ala فعدهما جماعات من النحويين في أسماء الأفعال والصواب أنهما فعل فعل أمر أنهما فعل أمر فعل أمر نعم بدليل أنهما دالان على الطلب فتلحقهما ياء المخاطبة ياء المخاطبة نعم ياء المخاطبة تقول هاتي وتعالي جميل نعم yake cewa amma waɗannan lafuzza guda biyu hati da ta'ala waɗansu daga cikin malaman hawo sun kidaya suna cikin sunan fi'ili su ba fi'ilai bane ba hati idan mutum ismu fi'il amr ne shi ma ta'al ismu fi'il amr ne wato ba za mu karanta fi'il amr ba sai ce wasu sawabu annahu ma fi'il amr dan ce da daidai shine fi'il amr ne su daga guda biyu saboda mai bi dalilin annahu ma dallani ala talab domin duk lokacin da kace hati kana neman wani abu kenan haka lokacin da kace ta'al kana neman wani abu kenan suna nuna talab wa talhaquhuma ya wal muqataba kuma kowannen suna karban ya wal muqataba taqulu hati wa ta'alai taqulu hati wa ta'alai kaga sun karbi ya wal muqataba kenan ci gaba واعلم ان اخر هاتي مكسور ابدا مكسور مكسور ابدا أي.
الا اذا كان لجماعه المذكرين المذكرين.
نعم فانه يضم فتقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا يا زيدان او يا, يا او يا جندان وهاتينا يا جندات كل ذلك بكسر التاء وتقول هاتوا يا قوم مم.
بض- بض- بضمها بضمها.
بضمها مم.
قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله في غير استثناء مم.
تقول تعالى يا زيد وتعالي يا هند وتعالى يا يا زيدان وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندات يا هندات كل ذلك بالفتح قال الله تعالى قل تعالوا أتوا فقال تعالى فتعالينا أمتعكن ومن ثم ومن ثم
ومن ثم نعم، ومن ثم ومن ثم با ثم با نعم نعم و- نعم ومن ثم لحنوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي مم.
بال- نعم بكسر اللام مم.
نعم جميل yanzu yana magana akan hati da wannan ya ce zance mafi inganci su menene eh fi'ilai ne fi'il amr ne ko wanda daga cikin su to sai ya ce wa alam anna asra hati maksurun abadan karshen hati kullun kasra yake zuwa illa idza kana da jama'atul muzakkarin sai dai fa in yana magana akan taron mazaje fa innahu yudammu to karshen sai zanto an masa damma amma in ba haka ba to dole a kasra ce za ta zo domin lokacin da kace hati ya zai da kuma ha fi kaga dai ta din maksura ce ha ya ya zai dane au ya hindan ha tina نعم ya hindan kullu zalika bi kasrta dan ta din ita ce ai karshen amma da abinda aka wannan alama ce ko alama ta ina ko ta alama ta tahniya ko alama ta jama'atul ina kun gane amma wuri ɗaya ne shine wajen hatu sai ka ce wata kulu hatu ya kawo bi dammiha wato hatu din kullum kasara gare ta sai dai idza usnadat ila jama'ati zukur fa inda idan takunu madmuma qala Allah ta'ala kul hatu burhanakum da shi ne kawo maka shahid cikin alqur'ani wa anna akhira ta'al karkan ta'al ko menene maftuhun fi jami'i ahwali fataha gare ta a kowane hali من غير استثناء بعتقد استثنائي وتقول تعال يا زيد وتعالي يا هند وتعال يا يا زيدان وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندان كل ذلك بالفتح وتكركن تعال كل اللام دم يجريتها فتحة سواء أسندت إلى المفرد المذكر أو المفردة المؤنثة أو إلى الاثنين سواء من الر- من من الرجال أو من ال- من الذكور أو من الإناث أو إلى جماعة الذكور أو إلى جماعة الإناث لا من تندي كل فتحة قريتا الله يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا ومن ثم تو سبو دا wannan ne ko daga wannan ne ma lahanu man qala suka kuskurantar da wanda yake ta'ali uqasimkil humuma ta'ali bi kasr lami wato ya furta baitin waka haka ta'ali a madadin yake mai ta'alai wani mawaki ne ya faɗa haka yace aqulu wa qad nahat bi qurbi hamamatun aya jarata law tash'urina bi hali wato yana yana zaune yana zaman kewa saboda maso ya ta yi nesa da shi a gindin wata bishiya yana zaune shi kadai na tunani sai kuma ga wata kurciya ita ma sai ganta ita kadai ce tana zaman kewa ita ma kuma mijinta baya nan kenan sai tana kuka wani sai kalli ce lau tash'urina bi hali ina ma kin san halin da nake ciki معاذ الهوى ما زكت طارقة النوى ولا قطر بك الهموم ببالي أيا جارة ما أنصف الدار بيننا تعالي أقاتمك الهموم تعالي إذا كنت من ريك تكي أنا أبو ماذا تكاو من كوكك بك ما ويت سنك kurciyar in da kin san musibar da nake ciki ne mata wutar bege da ba za ki kawo zo yanzu kamata yake so ko idan san miki begen na yake ji labarin sa da ki kila ba sai kin san inda zaki sa kanki ma mahallu ta ce ta'ali uqatimuki al-humuma ta'adi ba na so in fasara baitocin waƙar su da mahalli shahidin da kun fahimta shi kenan wato wata na fasara kalmomin ba saboda akwai wani malamin mu da an kawo baituka irin wannan baya fasara mana sai dai ya taga ta akan mahallin shahidin yace idan kana samari karatu ka dane musu maganar soyayya da yawa sai suke yin karatu ko ba haka ba a to shi kenan ko asali nan gaba sai ga mutum ya haddace wannan shahidin amma bai haddace a namu shahada ku ba ko ga dai aka yi amma da wannan wanda yana dauke da abin da shi ba yana cikin zakila sai ya haddace shi bai haddace wancan ba ولما فرغت من ذكر علامات الامر ولما فرقت من ذكر علامات الأمر وحكمه جميل.
وبيان وبيان ما اختلف فيه منه مم.
سل- نعم سلكت سلكت بالمضارع نعم فذكر فذكرت أن علامته أن يصلها دخول ina ga sai mu tsaya a nan wurin danga alama lokaci yayi ko idan muka shiga wancan din zai ki karatuwa kan kari amma kuma yana da kyau mu ƙara tashi shi ne dai karshen abin da ya kamata mu yi don mu ba da hutun azumi yana da yawa ba za ta iya karanta cin ku kyale sai haka ba in ji waɗancan don sosai da sosai tun da za ta mun yi bakin ko mun yi yan tamarin da kanmu sannan kuma ga mun yi bisharhin sai yana da kyau haka zai iya rukuwa ina ga dai taimakon da za ku yi mun da taimakon da za ku yi wa kanku shine muzakara in ba haka ba kaga salon da muka dauka wajen wannan littafin ba ke muka dauka wajen azuruniya ba to ko bai kamata kuma a wahala da yawa sannan ko mutane ba ba su rike ba ya kamata duk wanda ya gama littafi ba ribar karatu a ce eh an gama littafi da kai kai kanka gobe in wani ce za a koya mun za ka iya koya masa wannan shi ne ribar karatu amma duk littafin da ka gama kai ba za ka iya karantar da wani ba sosai da kai kuma kenan ma'ana sai an sake maimaita maka to ina ka ga shekarun da kake da su yanzu a rayuwa aka ta sauran shekaru kuma a rayuwa Allah shi taimaka mana sun dakata kan haka insha mara kan dai jikin ne har yanzu ko na yi tafiya kwana biyu ban dauka ba na nan Allah ba shi lafiya na da gani mai kyau a sake dubo shi wata ne za ku je ba to gobe insha Allah za mu yi waye wancan satin ba mun yayi ko to so da kike koyewa to goma za mu yi insha Allah Allah shi taimaka lafiya yau da magarba a sanar da kusa akwai lata ko insha Allah yana da kyau duk wanda ya sallata azhar ko lahar a wani wuri ya kara sanarwa saboda muhimmancin sa